أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi da ikon shi da kaddarawar shi da iyawar shi ba don zaɓin mu ba Allah subhanahu wata'ala ya sake maimaito mu a wannan shekara muna cikin wanda za su azumci watan Ramadan Allah sami ida shi lafiya kuma Allah amsa mana a yau muna ranar alhamis biyu ga watan Ramadan shekara 1447 hijiriya wanda shi ne tara ga watan biyu watan Fabriye 2026 miladiya in sahat. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da amincewa shi ya mana gamakatar da faɗan gaskiya da aiki da ita da fahimtarta a cikin wannan tafsiri da zan mu fara a wannan shekara insha Allah subhanahu wa ta'ala. ‘Yan uwa musulmi kamun mu shiga bayaninmu na tafsiri ya kamata mu tunatar da junanmu ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana. Daga cikin ni'imomi manya-manya da Allah ya mana shi ne da ya maimaito mu wannan watan Ramadan. Ni'imomin da Allah ya mana ba su kirguwa, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in ta'uddu ni'imatullahi la tuhsuha. Da za ka ƙididdige, ka ƙilga, ka fahimci, ka ƙididdige ni'imomin da Allah suka yi maka, wallahi baka isa ka ƙididdige su ba. Ka duba karan kanka kai ɗan Adam, kowa ya dubi kanshi duk abin da kake da shi ni'ima ne wallahi wani shi wani shi yake nema ko mine ne duk abin da kake da shi ni'ima ne wani wani shi irin naka yake nema kenan di ni'imar da Allah ya mana ba mu isa mu kididdige ta ba ya kamata kuma mu gode ma ni'imomin da Allah ya mana sannan kuma Allah subhanahu wataala yana faɗa mana cewa la in shakartum la azidannakum tabbas in kun gode ma ni'imata Allah subhanahu wata'ala ya ce ni ko zan dada muku zan muku ƙari bisa ƙari saboda ni'imomin da Allah ya mana sai mu ci gaba da godewa Allah sai ya dada mana mu duba mu gani wannan wata da Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu watan Ramadan ɗan uwa duka mu kalli kanmu mu kalli cikin unguwanmu mu kalli cikin garinmu akwai mutane da yawa wanda Allah subhanahu wata'ala bai kaddara su riski wannan watan ba watan falala wasu bara tare muke da su dare da rana Allah bai kaddara ba suna ina Allah ya amshe su suna cikin ƙasa wani malami yake faɗi ya ce yanzu wanda suke cikin ƙasar nan da zaka tambaye su mi suke so sun ce a ba su wuni ɗaya a cikin ramadan to wannan ya kamata gani da wane ishiwa na tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara zama zama muke cikin wanda suka azumci wannan Ramadan muka fara shi da mu to wallahi ba karamin ni'ima bace ba kuma ba karamin izina bace ba da muka waiga muka ga babu wanda muka yi da su ba yawa daga cikin su wa ma adraka wa ya sanar da kai cewa bada da mu wa ma ya sanar da kai cewa za a yi da wannan Ramadan din da mu ka gani menene ya dace ga mai hankali mai hankali shine ya dace mu kula da wannan ni'imar mu yi aiki da ita dama ce mu dama ta kamun damar ta kubuce gare mu ya ake ribanta ramadan shahrul ramadan shahrul qur'an shahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran cikin shi aka sabko watan qur'ani cikin shi aka sabko wata ne watan qur'ani ya kamata a ce duk mun tattara rayuwarmu ka cokan mun maida ta akan qur'ani diyawa daga cikin rayuwarmu diyawa daga cikin rayuwarmu a ce mun maida ta akan qur'ani yawan karatun qur'ani saboda qur'ani shine afdalul zikir shine fiyayyen ambato shine ambato wanda duk yanda zaka yi azkar ba wanda ya kai azkar din qur'ani saboda shi kalamullah ne magana Allah subhanahu wa ta'ala ne. Na ga wannan duk wanda ya san ya iya ko da sura ɗaya ce a ƙura'ani, wallahi ya yi ta maimaita ta. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, "Likulli harfin asharu hasanatin, kowane harafi ɗaya za a baka lada goma." Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, "La aqulu alif lamim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun." annabi ya ce ba zan ce maku alif lamin ba shine harafi guda aya guda ba ita ce harafi ba sai dai alifun harafi ne lamun harafi ne mimun harafi ne in ka ce alif lamim ka samu ladana talatin kuma Allah yana lullun kama wanda ya ga dama ka duba ka ce bismillahir rahmanir rahim harafi nawa goma sha tara lada nawa ka samu san katarfen ɗari da gomiya tara ya jama'a muke sakaki a wannan ladan bari a azumi da ake lullunka lada lada yake hauhawa wallahi in suratul fatiha kadai ka iya kai ta maimaita ta in ka iya qur'ani duka kai kokari ka sabke shi ka kunkoma ka je ka dawo ka kunkoma ka je ka dawo daga cikin ayyukan da zan yi mu kula da yawan salloli akan lokaci da yawa daga cikin mu ƴan uwa musulmi muna azumi amma rabin azumin ba yana idawa a ina a barci kana mai azumi kana barci ka tashi daga asba an yi asba da kyalma ake asbar da wani an yi asba da kai an zo an meke tarrantun daga asban nan in ka kwanta a zahar sai can wurin la'asar ka tashi ka ce inni na waitu jumlatu da ya azahar kai la'asar ina ina amfanin wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce ayyamin ma'adudat wasu kwanaki ne kaɗan dan uwa an baka kwana ɗari uku da talatin da shidda kana hutu sai Allah ya zaɓi wannan lokaci kwanaki ɗan kaɗan kwana talatin ko ishirin da tara ni zai hana mu mu barga mu zabura mu yi ta aikin alkhairi ka yawaita salloli a ciki sallolin nafila sallolin farla kal ka kuskura ka cika ciki ka sha ruwa ka kasa fitowa tarawih kal ka kuskura ka ce daga tarawih ita kaɗai ce gare ka ka tashi kai kiyamul layl cikin azumin nan ayyuka lullum ka sa aiki daga cikin ayyukan ladan da zan yi shine ciyarwa sadaka ‘yan uwa musulmi muna da wani kuskure a ƙwalwarmu idan aka ce sadaka ko ciyarwa da yawa daga cikinmu muna jiran sai alajiwana sai hajjawanci za ta yi in jiwa ya ce ma ciyarwa sai alajiwana sai hajjawanci wallahi alajiwana hajjawanci za su iya ciyar da miliyon ɗaya ka ciyar da jikka guda ka fi sila da wurin Allah saboda me saboda kyakkyawan niyyarka kuma watakila kai rabin dukiyarka ce ko dukiyarka ce duka baka bada ka ciyar amma suha wannan ka taɓa miliyon a dukiyar shi bai ma san ka taɓa ba to Allah yana aiki da ƙarfin zuciyarka ƙarfin ladanka yanzu bari iftaru sa'im rasulullah da ya kwadaitar da mu cewa ga wanda ya ciyar da mai azumi ko ya shayar da mai azumi za a ba shi ladan azumin nan ba tare da an rage ma wancan ba ya dan uwa ka duba ka gani wallahi da bakin da ka hudda san kisan kace zaka yi ciyar da wani ita ya sha ruwa dai shan ruwa dai ba ya buba fallasa wallahi ya ishe shi har za a hada da furuyi ma a ci a shi daɗi to me yasa muke sakaki kullum muke jira wani sai yayi kalka kuskura azumin nan ya wuce baka yi iftaru sa'in ba dai ko bi ko uku dan kudin da zaka samu ka san cikin iko Allah ka azumi dai ya kare ka lalabo ka samu wata shika bin ka shika uku ka ko to kai kokari ka ciyar da ita ka shayar mai azumi ita wato aikin azumi ku gane wallahi na kowa da kowa ne ba sai wani da wani ba kuma Allah ya san menene gare ka mi ya baka kana da baka da Allah ya sani in baka da ƙarhin niyya zata sa a baka ladan in baka da abin da zaka zo ka kama inda ake yi ka zama doku ne masu badawa akwai babanmu kullum yana ba mu labari ya ce wallahi wani lokaci abin da ya ba shi mamaki suna zamne a madina za su sha ruwa a masallaci an hudu ruwa ana sha ana jira a yi kiran sallah an aika yi kiran sallah kowa mu yake fama ya sha ruwa ko wani da ya ɗauko sai ya ɗauko da biyu da sai ya miƙa mana kusan shi wai hikimar shi wannan na kusan shi ya ci daga abincin hannun shi ya samu ladan nan to mu kula mu kama kowa neman lada ake ido rihe kula da masallaci inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi ba kowa ke raya masallatan Allah ba sai wanda suka yi imani da Allah ka kula da masallaci ka share shi ka kimtsa shi ka sanya mashi turare ka wanke shi ka gyara masallaci ka duba ka ga waccan imratu sauda ita aikin ta a duniya kadai sharan masallaci ne bayan ibada da take kulawa da masallaci ta rasu aka je da rana a tado rasulullah aka binne ta rasulullah ya shiga gida sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce wai ina wannan matan mai kula da masallaci aka ce ya rasulullah ta rasu lokacin da ta rasu muka ji kyaman mu ta doka muka je muka binne ta annabi ya ce dulluni ala qabriha ku nuna mani kabarinta annabi ya je ya mata sallah ya mata addu'a saboda sharan masallaci da take kenan a jumulce ƴan uwa musulmi kan mure da aikin alkhairi ko mun karamta shi ko mun karamta shi haka rasulullah ya ce kan mu kaskantar da aikin alkhairi ko mun karamta shi mun gane ko mu kula da aikin alkhairi wallahi Allah kadai ya san iya ladan da zan mu samu kuma kan mu jira sai wane da wane zai yi ayyukan alkhairi suna nan da yawa burtik ba sai mun zano su ba kaɗan daga cikin abin da zan mu tunatar da junanmu kan mu yi sakaki da wannan kan mu yi sakaki da wannan mu zabura mu kama mu zage damtse mu tarci da wannan aikin alkhairi cikin wannan wata wata Ramadan wata mai alfarma Allah subhanahu wataala ya kama mana ya sa mu yi ibadu dan shi ya karba mana kuma ya kai mu har zuwa lailatul qadr wadda ita ce khairun min alf shahr yau insha Allah eh wannan karatu da zan mu fara zan mu fara daga ɗaya daga cikin surorin alkur'ani wadda ita ce suratu rahman wadda ta amsa suna Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sunayen shi maɗaukaka tsarkaka an gane ko asma'ullahi husna maɗaukaka tsarkaka zan mu fara daga wannan surai kuma zan mu fuskanci menene Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah ya faɗa mana a cikinta fatan Allah mana ga makatar da dace da faɗan abin da yake shine daidai kuma da fahimta shi yadda ya dace yadda Allah yake son mu fahimta kuma Allah ba mu ikon aiki da abin da muka fahimta a cikin shi mi Allah ya ce
bismillahir rahmanir rahim ar-rahman allama al-qur'an خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe surar nan kamar yadda muka faɗi da sunan shi ɗaya daga cikin sunayen shi ɗaukaka matsarkaka ko maɗaukaka. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ar-Rahman, Allah mai rahma, allama al-Qur'an, Allah shi ne ya sanar da Qur'ani ya koyar da Qur'ani. Khalaƙal insan, Allah shi ya halicci mutum ɗan adam zan mu zo mu karanta ƙashin baki sannan sai mu dawo kan bayani insha Allah allamahul bayan Allah shi ya koyar da mutum ɗan adam ɗin nan bayani ash-shamsu wal qamaru bi hisban rana da wata suna tafiya a cikin tsarin da Allah ya tsara su wan najmu wash shajaru yasjudan ciyayi ƙananan ciyayi kenan ko da kuma itace suna sujada ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, sannan kuma wasama a rafa'aha wa wada almizan, Allah shi ne ya ɗaukaka sama, an gane ko, sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaye da adalci ya kafa adalci a ban ƙasa. Allah ya ce, Allah ta tagau fil mizan, domin kar ku samu ku yi zalunci a cikin awo, wa qimul wazn, ku daidaita awo, ku daidaita kayan awo, wala tukhsirul mizan kakku tawaye kakku tawaye awo an gane ko Allah ya ce wal arda wada'aha lil anam ai ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya wanzar da ita domin talikai fiha fakihatun a cikin ƙasan nan akwai fakiha furwi ɗiyan itace wan nakhl akwai dabino zatul akmam ma'abota wato kwamso an gane ko ya ce walhabbu ma'abota kenan salka ko ka ce riga da ta rufe shi walhabbu da ƙwaya zul'asfi masu ƙaiƙayi ma'abota ƙaiƙayin nan war raihan da kayan ƙamsasa fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban Allah ya ce da wasu ni'imomi ne ya ku mutane da aljanne na ubangijin ko kuke karyatawa farko Allah subhanahu wataala ya bude surar nan da sunan wa Ar-Rahman kuma sai suran nan ta ɗauki sunanta da aka sanya mata Ar-Rahman ita wannan sura dai abu na farko sura ce makkiya da yawa daga cikin malamai sun she cewa sura ce makkiya an gane ko da yawa daga cikin malamai sun ce sura ce makkiya sahabbai da yawa daga cikin sun ce makkiya ce haka tabi'ai amma an samu ruwaya daga Abdullahi ibn Abbas ya ce sura ce madaniya bambancin sura makkiya da madaniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara nawa a makka shekara goma sha uku sannan ya je ya yi shekara goma da 'yan watanni a madina bayan ƙaurar shi to hukumce-hukumce ƙur'ani kamar yadda muka sani ba a sabko shi ba a dunkule yadda muke ganin shi haka allah subhanahu wata'ala yana sabko ƙur'ani ne ala hasbul mawaƙi in an yi wani abu sai a sabko hukuncin shi in wani abu ya zo a sabko hukuncin shi to akwai surorin da aka sabko su tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka su ne ake kiransu da surori makkiya akwai kuma surorin da aka sauko su sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya kaura madina su ake kira da madaniya wanda sura ce madaniya bi kulli khulasa akwai aqwala kusan danawa akan sura makkiya da madaniya amma rajih wanda aka je kan shi shine duk surar da aka sauko ta kama annabi ya yi hijira an gane ko ko ba a makka bane in dai bai yi hijira ba sunanta makkiya in kuma ya yi hijira ko da ba a madina ba ne sunanta madaniya to malamai da yawa da sahabbai da tabi'ai sun ce cewa suratul rahman sura makiyya ce an sabko ta kamun menene kamun hijira an gane ko sannan kuma wannan sura ita ce sura ta 43 cikin jerangen surori da suke sabkowa ta sabko bayan an sabko suratul furqan kama a sabko suratul fatir an gane ko bayan an sabko suratul furqan suratul furqan ita ce ta 42 ita kuma wannan ta 43 bayan an sabko da aka sabko kuma suratul fatir wannan kenan ita ce suratul rahman sannan tana da ayoyi aya 78 an gane ko wanda ayoyin ta 78 a ciki an maimaita fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban so 31 an gane ko wanda fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban ta zo a qur'ani so 31 al uwatta irin ta so dai ta zo a cikin suratul najm fa bi ayi ala rabbiku fa bi ayi ala rabbika tatmara wannan kenan wannan ita ce surai a dunkule abinda surar nan take bayani tana bayani manya-manyan ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala yayi ma dan adam da aljani a cikin duniya an gane ko da lahira don muhumini ya ƙara imani in ya saurari wannan ayoyin ya fahimci wannan ni'imomin ya ƙara mashi imani da nutsuwa da yarda da Allah a cikin zuciyar shi don kuma kafiri wanda ya bauɗe ya karkace in mai shiriwa ne Allah ya ƙaddara zai shiriwa ya ƙara mai tsoro ya tunzura ya dawo ya musulunta manya-manyan wato alamominta sannan daga cikin manya-manyan abin da surar nan ta karanta mana ta karanta mu girman kudura Allah subhanahu wa ta'ala da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata wurin yin halitta an gane ko tare da wanzar mai da ni'imomin shi masu girma Allah ya kyautata halittu sannan ya wanzar musu da ni'imomi masu girma kenan kuma zan mu gane kudura Allah da yadda kuma yayi halitta ya ɗaukaka manya-manya halittu an gane ko ya yi manya-manyan halittu wanda kai dan adam da kai da aljanni sun yi ka girma wanda ba su da iyaka girman nasu sannan kuma ya kyautata ya wanzar da ni'imar shi an gane ko sannan zan mu gani yadda Allah subhanahu wa ta'ala da mi yayi halittar dan adam an gane ko da cikin ta kuma bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya da mi yayi halittar wato aljani sannan kuma daga ciki zan mu ga bayanin sakamakon kowane na daga ɗan adam da kowane na daga aljannu sakamakon kowa a ranar tashin kiyama sannan zan mu ga cewa komi a duniya babu kowa kowa karewa yake kowa mai idawa ne banda Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne wanzazze Allah subhanahu wata'ala shi ne yake tsayawa wanzazze har abada baya baya karewa amma koma bayan Allah subhanahu wata'ala komi mai karewa ne sannan daga ciki zan mu gani kambamawa da ɗaukakawa da yabo da jinjinawa ga Allah subhanahu wata'ala daga manya-manyan kenan maudu'ai maudu'ai da wannan sura mai girma take mana bayani kenan daga cikin ta kenan insha Allah subhanahu ta'ala. Allah subhanahu ta'ala yake ce mana Ar-Rahman Allah subhanahu ta'ala shine mai rahma kasan lokacin da kafirai suka suji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kiran Allah wani lokaci ya kira Ar-Rahman ya kira wani ya kira Ar-Rahim misali sai suka ce to shi wannan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi Allah nashi har guda nawa ne wata rana sai ya ce Allahu wata rana ya ce Ar-Rahman an gane ko Allah subhanahu wataala sai ya ce musu ulidu Allah awidu Ar-Rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna kace musu ku kira Allah subhanahu wataala ko ku kira Ar-Rahman ko ku kira kowane kuka kirawo to ku sani Allah subhanahu wata'ala yana da sunaye tsarkaka wanda sunayen Allah subhanahu wata'ala ba su buƙatar wani ƙari ba su buƙatar wani rage shi kadai ya san yanda suke kai baka isa ka kiyaye kyawun su ba sai dai ka gansu baka isa ka kiyaye ada wannan wato ihsanin su baka kai zuwa ƙololuwa fahimtar kyawun su sai dai ka gansu ka bari yadda Allah ya fahimtar da kai ka gane kenan kowane ka kira falahul asma'ul husna yana da bayan ma Allahu da Ar-Rahman yana da wasu sunaye kyawawa an gane ko duk wanda zaka kira dai Allah ne ka kirawo ka kira Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam kowanne ka kirawo Allah subhanahu wa ta'ala ka kirawo sannan ka sani daga cikin sharuɗa na amsa addu'a shine ka yaba Allah subhanahu wata'ala da manya-manyan sunayen shi kyawawa tsarkakakku ka kira Allah da wannan sunayen ka kambama shi ka girmama shi balbar ma hadisi ya tabbata cewa daga cikin sunayen shi ismullahi al'azam wanda idan ka roki Allah ba a mai doma wannan addu'a shine ka roki Allah da menene ya hayyu ya qayyum an gane ko hadisi ya zo daga cewa ya hayyu yanda shi ne rayayye alƙayyumu wanda shi ne kuma tsayayye sannan ka sani cewa ar-rahman da kace hadisi ya tabbata cewa Allah subhanahu wata'ala yana da rahama ɗanawa ɗa ɗari rahama Allah ɗa ɗari gare shi a cikin ɗarin nan ita ce ya sabko ɗai a duniya an gane ko a cikin rahaman nan tausayin nan na Allah subhanahu wata'ala da ya sabko a ɗaya duniya ita ce aka raba mu bayu talikai gaba ɗaya ka duba ka ga yadda uwa take tausayin ɗanta yadda dabba take tausayin ɗanta yadda mutum mai tausayi yake da tausayi yadda wa duka a ɗaɗaya ci ka duba ka gani tausayin annab muhammad sallallahu alaihi wasallam duka a cikin wannan ɗin ci laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minin sai Allah ya ce ra'ufur rahimun mai tamsasawa ne mai mai tausayi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka cikin tausayin Allah subhanahu wataala ne da ya sauko ami a duniya kwara daya rahamar shi ce guda wanda rahaman nan gomiya tar da tara Allah subhanahu wataala ya jinkirta ta haɗina har sai mun je lahira insha Allah a yalwata mana ita hatta da wasu kafirai in sun ga ana sakin rahama wasu sai sun yi tunanin zata shahe su muna shirin rahama Allah Allah ba mu rahamar shi saboda ba don rahama Allah subhanahu wata'ala ba mu ayyuka mu bai isa da ya kai mu suka ce wala anta ya rasulullah yace hashi in ji manzan Allah rahama Allah subhanahu wata'ala da tausayin shi shine Allah ya jinkirta mana ya kai mana shi ranar tashin kiyama sai mun je insha Allah zaka gani da ayyukan ka kadan Allah subhanahu wataala ya ce udkhuluha bi salam Allahu akbar mu shiga mu kuzo mu shiga aljanna da aminci hankali kwance cikin tausayin Allah subhanahu wataala Allah kai mu kawai mu gyara ayyukan mu a nan wurin mu yi gwalgwadon iyawan mu fattakullaha haqqa tuqatihi mu yi gwalgwado iya gwalgwado kyautatawa mu ji tsoron Allah sauran Allah ya dauki sharshi in mun je cikin rahama shi zai sanya mu aljanna shine Allah ya ce ar-rahman mun gane ko Allah subhanahu wata'ala ya ce allama al-qur'an allama al-qur'an Allah subhanahu wata'ala shi ya sanar da ya koyar da qur'ani wannan qur'ani kalamullah kuma Allah subhanahu wata'ala cikin yalwar shi da hikimar shi sai ya yassare shi ga kowa walaqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir Allah ya sauƙaƙe Qur'ani duk mu'minin da ka gani yana ganin wahalar Qur'ani to wallahi ya binciki imanin shi kai yanzu dan uwa ka bincika a ce duk wani ilimi na duniya ka san shi ilimin Qur'ani ya gagare ka kai kasa yanzu misali mu ɗauki misali yau kai ne ka mutu misali ne kai ne ka mutu sai Allah ya kira ka ya ce bawa na mi ka hardace daga Qur'ani na a ni'imomin ya tuna ma ni'imar da ya maka mi ka hardace daga Qur'ani na mi wata amsa ce zan mu ba Allah subhanahu ta'ala. Allah da ya kawo mu fa allamal qur'an sai ya sanar da mu qur'ani dan mu san shari'a mu koyi qur'ani mu san shari'o'in Allah subhanahu ta'ala, saboda shine abinda Allah subhanahu ta'ala ya halice mu da shi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah subhanahu ta'ala ya ce ba halici irin nan na aljani ba da irin nan na mutum sai dan su bauta bane ta ina zan mu gane bautan nan ta cikin me qur'ani an gane ko ta nan zan mu gane bautar nan ƙur'ani da sunna in ka ɗauki ƙur'ani zai tabbatar ma da sunna saboda wa ma'ata kuma rasul fa khuzu wa ma nahakum anhu fantahu saboda zan mu gani cewa 'yan uwa musulmi mu kula wallahi akwai wasu bayan Allah wanda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara suna da toshashen basira a yanzu wai suke ce maka kai Qur'ani kadai zaka yi aiki da shi da abin da yazo da a cikin hadisi ba amma aiki bane ba ƴan uwa musulmi kan mu kula da su Allah subhanahu wata'ala da kanshi ne ya faɗa mana a cikin Qur'anin wa ma atakumur rasul fakhuzu abinda manzo yazo muku ku kama shi ku yarda da shi ku amshi abinda manzo yazo muku da shi duk wanda ya karyata hadisi ya karyata Qur'ani saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wata'ala da kanshi yayi mashi shaida yace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha annabi baya magana akan san zuciyar shi baya magana akan ra'ayin shi duk abin da rasulullah ya faɗi wahayi ne aka yi mashi wahayi ne aka yi mashi yake faɗi kenan sai mun kula wallahi suna nan suna yawo a rozo sosiyo suna haɗi kaza sai fayyar tabi'u da mata sha ba amin hubti ha alfitinati wabti ha a tawili suna bin abin da yake rudani su sanya maku rudani misali su yi kirayyar rudani su sanya mako shi a cikin a cikin mi a cikin kwalwa su sanya mana shi a cikin kwalwa to mu kula mu roki Allah tsare mu daga gare su wannan shine dole mu kama abin da manzo ya zo mana shi ka misali Allah ya tambaye ka ka iya mat ka iya fizik ka iya fransai ka iya wane ne eh mana haka ne mi ka iya a qur'anin Allah mi zaka ci akwai amsa Allah mana gafara to ƴan uwa musulmi idan muka fahimci haka sai mu san cewa wallahi lokaci bai kure mana ba akun Allah ya ara mana wannan rayuwai to wallahi da sauran lokaci Allah ya ara mana rayuwa ko to da sauran lokaci a yau a yanzu in kai niyya niyya sadika ingantatta na sai ka hardace Qur'ani insha Allah zaka hardace shi in Allah ya kaddara baka hardace shi ba har ka koma gare shi tare da wannan niyya Allah ya cikin rahamar shi yana iya saka cikin wanda suka hardace khalas wanda suka hardace Qur'ani kuma ka san darajar su a aljanna ce musu ake iqra wartaqi ka karanta Qur'anin nan iya ladan ka iya hawhawa can yake cewa hani'an wannan yake cewa hani'an mari'an walidai walidaka alaihima malabisu alwarin min at-taji wal hula sai ce fa ma zannukum bin nazl bin najl inda jazai ulaika ahlullahi wa safwatul mala wai uwayenka ma ce masa ake madalla maraba gare ku barkanku uwayenka za a sanya musu malabisu anwar an za a sanya musu wasu kaya na haske min at-taji na daga kuron kuron na menene kambu ake cewa ko hular sarauta walhula da kaya komple a sanya ma uwayenka su to ina ga kai kai da kar da ce qur'ani sai aka ce ulaika ahlullahi wa safatul bala wannan su ne ɗan fadar Allah su ne na kusa ga Allah subhanahu wataala wato har da qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana almahiru fil qur'an ma asafaratil kiramil barara gwanni a cikin qur'ani yana tare da wannan mala'ikun masu girma masu biyayya wanda kuma bai hardace Qur'ani ba yadda ta fihi yake karanta shi yana koyo yana ba kan shi wahala yana ina a cikin shi yana koyo falahu ajrani inji rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana da lada guda biyu ga ladan karatun ga ladan wahalar da yake saboda haka ya uwa musulmi mu zage mu koyi qur'ani shine kaga Allah subhanahu wataala da ya ambaci sunan shi sai ya ambaci me qur'ani wanda sifa ce daga sifar shi an gane ko yace me khalaqal insan Allah subhanahu wataala da ya faɗa ma shi wane ne sai ya faɗa ma menene qur'ani shi shari'a kenan sannan sai ya faɗa maka kai halittarka Allah subhanahu wataala shi ya halicciwa dan adam ko ya halicci mutum wanda aka fara daga wa annabi adam alaihi salam an gane ko shi ya halicci dan annabi adam alaihi salam wanda ya tuna ma shi ya halicce ka sannan ka sani duk wasu khala'ik Allah subhanahu wataala shi ya halicce su da ya halicci dan adam din nan allamahul bayan sai ya sanar da shi bayani yadda zai iya fuddo abin da ke cikin zuciyar shi yanzu Allah subhanahu wataala da ya halicci dan adam sai ya sanar da ya halittu kaga ai ya halitti dabbobi shin dabba za ta iya furta abin da ke ranta mun gane shin tsuntsaye za su iya furta abin da ke ransu amma da ya halitti dan adam sai ya sanar da shi menene bayani zai iya furci kuma sai ya sanar da shi hikima ya sanar da shi yadda zai bayyana komi nashi can ka gani Allah subhanahu wataala wa allama adam al-asma'a kullaha sai ya sanar da Adam duka sunayen abubuwa Allah subhanahu wataala shine allamahul bayan sai ya sanar da shi bayani an gane ko kaga yanzu daga cikin bayani annutuk yanzu nan duka maganar nan da muke duka wanda muke nan zamna kowa ya san me muke cewa kuma kowa ya san maksuda abin da ake cewa an gane ko in ya sanar da kai ta haka ta bayani sai ya sanar da kai kuma ta rubutu yanzu wannan rubutun ba mu muka yi shi ba amma zan mu karanta mu fahimci me ake nishi shi ma bayani ne lugha bayan haka akwai lughatul ishara gest an gane ko bayani ne kurma zai zo yayi bayani yayi gest yayi gest kai ma da ba kurman ba in ka iya kurmanci ka san me yace bayani ne an gane ko Allah sai ya sanar da kai wannan ni'ima ce wannan Allah subhanahu wataala yana tuna ma ko yana faɗa ma yana faɗa ma jaddada ni'imar da yama shine ya sanar da kai menene nutuki da bayani an gane ko allamahul bayan sai yace na'am ash-shamsu wal qamaru bi husban Allah subhanahu wataala shine ya zartar da rana da wata suke tahiya a daidai lissahi an gane ko suna tahiya a daidai lissahi don ku menene lita'alamu adada sinina wal hisab don ku san iya kwanakin shekaru kuma ku san lissahi an gane ko shi ya zartar da su ya saita su daidai yanzu Allah subhanahu wata'ala kaga bai sanya ba misali rana ta huto ta je zar wata ya huto tar su zo kawai a rikice a'a sai ya saita su menene ya daidaita su wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul عزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون كاغا سي ديدي تا musu tahiyar su daidai wa daidai bai yiwuwa wannan ya riga wannan wannan ya riga wannan duka suna cikin falaki suna cikin sarari suna suna iyo suna yawo a ciki Allah subhanahu wataala da kudurar shi da saitawar shi shine ya daidaita musu yanda za su yi tahiyar su yanda za su tahi yanda ya dace yadda lissahi zai shi daidai abinda zaka gane yadda zaka fahimta shi yake jera su ya daidaita su zaka ga misali dare ka taɓa ganin da aka yi dare awa ɗaya ko a yi rana awa ɗaya sai ya sanya wannan a wannan kuma shi ke daidaitawa wani lokaci ya ɗan rage daga dare ya ƙara daga wuni wani lokaci ya ƙara daga wuni ya rage daga dare bi husban kenan daidai lissahi yadda za su je yadda za ka fahimce su mun gane ko wannajmu wa shajaru ya sujudan idan aka ce ma annajmu kaga tauraru suna dokan me annajm ko nan kuma najm din nan da ake nihi jinas ne akwai wani ilimi da ake ce mai ilmul balaga ko daga cikin ilimin larabci saboda shi qur'ani ba abin da yayi shi balaga balaga shine menene literature a hudu abu wanda yake aesthetic a cikin bayani cikin literature kenan an gane ko to wannan balaga akwai abin da zaka ganshi komi iri daya amma ga abin da ake nishi an gane ko annajmu din nan Allah yana nufi da shi ciyayi ko ka ce itatuwa wanda ba su da mi rasin manya-manya kenan ƙananan shirkoki haka ko ƙananan shirkoki washijaru da manya-manyan itace kenan manya-manya masu girma kana ganin itace kala-kala gawo mena kaza kaza kaza yi sujudan suna yi ma Allah sujada a nan Allah subhanahu ta'ala yana gwada ma kambamawar shi girman shi cewa komi a duniya komi a duniya yana yi ma Allah sujada komi a duniya yana tasbihi walakin la tafahuna la yafahuna tasbihahu ko ba ku gane yanda suke tasbihi kowa da yanda Allah subhanahu wataala ya hore mai su yi tasbihi su yi sujada su kai da Allah subhanahu wataala banda mutun da wa da aljani mutun da aljani sune yan dirga sai wanda Allah subhanahu wataala ya magabakatar suke shiryuwa su dawo su ne masu bauta Allah subhanahu wataala Allah tabbatar da mu akan bautar shi komi da ka sani komi da ka sani kaka yi dibon wai sai mai menene mai rai ko kuma mai da busasshe da sandararre da dunkulalle da likid da menene komi da ka sani yana ma Allah tasbihi a wata waya hatta da rigarka in ka zo sanya ta in kana saban Allah nema izini take ga Allah a bata dama ta shake ka ta shake ka ta kai ka komi yana tasbihi ga Allah subhanahu wataala loma tuwo haka ita ma tana nema a bata dama ta kai ka in kai mine ne bishirarre ne komi da kasali yana yi mami Allah subhanahu wa ta'ala tasrihi banda mutum da aljan ka duba ka gani lokacin da aka ce Allah subhanahu wa ta'ala da kiristoci suka ce Allah ya ɗauki da mine ne aka yi takadu samawati sakadu samawati ya tafattar na minhu watan shakul ar wata hirul jibalu hadda an da'au lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada ka gani sama ta kusa ta tsatsage ta dinga zubar da ami ruwa ta tsatsage ta tsatsage jikanta watan shaqqul ard kasa ta tsatsage duwatsu su haɗu su rugurguje su watse saboda me saboda an ce Allah yana da ɗa wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada ai bai yi kamaci ba ga Allah a ce Allah ya doki da wannan su suka san menene girman Allah suka san darajar Allah amma mutum da aljani wa Allah kare mu Allah mana gafara mutum da aljani su ne yan dirga ka ji ana Allah ya doki da hankalin ka kwance ka ji ka zo ka ce kai da wanda ya ce Allah ya doki da ɗaya kuki mutum ya zo ya ce ma ka zo ya zo yana ce ma onon da wane ne au nom de fils de mère et de saint esprit comme venez de attendre Allah mana gafa yazo ya ce ma wai Allah yana da da Allah ya ɗauki mata kai hankalinka kwance kuma ka ce menene dai kuke da shi ta ina kuka zama daya ta ina kuka zama daya ya jama'a har ka zo ka samu wasu daga cikin ƴan uwa musulmi muna ɗaukar ɗayan mu muna ba da tarbiyyar su wai a hannun wa'annan masu cewa Allah uku ne ka ba da ɗanka tarbiyya hannunsu fi sabilillahi ka tsaya ka yi makanka tunani bahaushe ya ce ka makanka alam nashra balarabe ya ce faƙi da shaila yoti wanda ya rasa abu bai iya bada shi wanda ya rasa abu bai iya bada shi ni ne misali ni ne na nemi me ake ce mashi abincin da zan ci yanzu an gane ko shi kenan kawai malam alamamma sai ya zo ya ce a ga wasu bayan Allah can in zo in kawo bahun shinkafa a basu ni kuma na rasa wanda zan ce yanzu a yi okal a hankalce ya yi in ina da na rasa abin da zan to su ma ba su da tarbiyya ya za a yi su ba da tarbiyya kaka da shela yi uti ba a hana mu'amala da su ba zaka yi mu'amala mu'amala mai kyau amma babu soyayya tsakaninka da su babu ka ba da yara su maka tarbiyya Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya arayyat ko dukanku an ba ku ciwo ciwon ɗayanku da matanku ciwo ne Allah ya ba ku kuma dole sai an tambaye ku kan ciwon nan babu zancen ka kai masu su koya ma yaran kabi su koya ma yaran ka karatu babu zancen nan bari in ka kai masu ma kana taimaka musu akan abin da suke yi to menene zaka je ka ce ma Allah subhanahu wataala dan adam gobe muna da abin da zan mu hada ma Allah shin wai abin da zaka koya su kadai ne suke koya shi la tajid qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu آباءهم aw أبناءهم aw إخوانهم aw أو عشيرتهم ka duba ka gani fa Allah subhanahu wata'ala ya ce ba za ka samu mutanen da suka yi imani da Allah da ma'aikin shi ba su zo suna mawadda suna soyayya da wanda suke taka iyaka Allah suke kiyayya da Allah da manzon shi ko da uwayensu ne ko diyansu ne suke wannan abin ko ƴan uwansu ne ko danginsu ne watsi suke da su mu kuma yanzu har mu yi soyayya da su har mu kai masa ɗiya Allah mana gafara, Allah kare mu. Daga cikin soyayyar da bai kamata ba mu yi a ɓangaren nan shi ne soyayyar 'yan bado da samari yake yi. Eh, yanzu nan in ka bincika masallacin na alhamdulillah duk samari ne, amma in ka raba mu uku a nan da kyar kashi ɗaya zan su huta, wanda ba ruwansu da harkar balo ko? Ko bi mu huta. To mu dai alhamdulillah. Allah kare mu. Wannan soyayyar ma bai kamata ba a nisance ta. ba soyayya ba ce ba wadda ta dace ga musulmi ya yi mu nisance ta an gane ko wannan kenan kowa yana bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala sun san girman Allah sun san daraja Allah banda mutum da da aljani hatta da dutse yana tasbihi dabbobi suna tasbihi suna bauta shine Allah ya gaya ma da tsirrai cewa ciyawoyi arbor da itace manya-manyan itace ya sujada suna sujada sai Allah ya ce mi wasama a rafa'aha wa wada almizan Allah subhanahu wa ta'ala shine ya daga sama ta kasance mana menene rufi gare mu mu da muke ƙasa an gane ko wa wada almizan Allah sai ya tsaida a tsaida adalci a ban ƙasa an gane ko a tsaida adalci Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da adalci wato Allah subhanahu wata'ala ka sani cewa cikin adalcin shi shine cikin wani hadisul qudsi ya hadi haramcin zalunci su uku inni haramtu ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi daga nan ya zama haramun ko waja'altuhu bainakum muharrama ya zama haramun Allah ya ce fala tazalu kar ku yi zalunci sai Allah ya tsaye da adalci akan komi a yi shi da adalci Allah subhanahu wata'ala ya hana zalunci an gane ko saboda adalcin Allah subhanahu wata'ala a ranar tashin kiyama shari'ar da Allah subhanahu wata'ala yake yi hatta da dabbobi sai an masa shari'a mun gane ko idan tumkiya mai kaho ta tungushi tumkiya mara kaho a ranar tashin kiyama wannan tumkiya mara kaho za a mata kaho ta rama in ta rama tunguzarta sai Allah ya ce mi kunu turaba ku zama ƙasa kaga ba wani jaza ba za a basu ba wani menene ba ba wani aljanna ba ko wuta za a kai su kawai a maida su ƙasa shikenan an gama da su amma dan adalcin Allah sai da aka tado su tarama zaluncin da ta mata Allah bai san zalunci a lokacin ne kafiri yake cewa wai kul kafir ya laitani kuntu turaba wai kafiri a lokacin in yaga an maida sai ya ce kai ciuna ni ma da ƙasa aka maida ƙarya kake wallahi sai ya dandana eh shin ba a gaya maku ba ba a gaya muku ba a nan duniya shin manzanninmu Allah ya ce manzanninmu ba su zo muku ba haƙiƙar tabbas sun zo Allah sai ya tsaida ya aje adalci ya ɗaga sama an gane ko bi Allahu alladhi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawunaha ku duba wannan haɗaga sama da Allah yayi ya kasance muku ya kasance mana gaba ɗaya cewa aya ce bi ghairi amadin tarawunaha ka duba kaga waye isa yayi gimshi ya isa yayi wannan rihi ba tare da gimshiki ba zai yiwu za a iya rihi ba tare da gimshiki ba amma Allah rihin masallacin nan wannan laikar kotai suke rike da shi a zubda suka gani eh yanzu zai ruku'i ko sai ma ya kai sujada sujada zai zaka zaka zaka isko ba ko amma ka duba saman nan gaba daya girmanta duk inda ka je baka isa ka ga karshen ta ba ko akwai wanda ya taɓa ganin ƙarshen sama amma Allah ya ɗaga ta bai da amadin tarauna ha babu wani ginciki da ya rike ta ko ka taɓa ganin wani abu da ya ɗan rike wannan ko ka taɓa ganin wani ɗan wuri da ya ɗan ɓalgace haka a sama can zai ɗan karkato ya zubo farji ilbasar hal tara min futur sun marji ilbasar karrataini yanqalibu ilayka albasar khasi'an wa huwa hasir idan naka dai ganin naka zai dawo yana tababbe ba zai gano wani aibi ba a sama ko daya Allah ne ya ɗaga ta haka kawai ya daga ta ta tsaya haka cikin ikon shi wannan bai ishe ka ba ka gani girman Allah subhanahu wataala da girman ka da girman sama da halittar ka da halittar sama wane yi wane yi girma kaga babu magani Allah subhanahu wataala ya ce me na'am wal arda والأرض وضعها wal arda wada'aha lil anam wai wannan wa Allah subhanahu wataala yana tunatar da mu duka manya-manyan ni'imomin da ya mana wai ka duba ka gani tunda muka fara zaka ga cewa ni'imomi ne da kuma girman Allah muke gani ko girman Allah subhanahu wataala wane ne Allah sannan sai ya aje mana ƙasa dan talikai ƙasa Allah subhanahu wataala sai ya aje ta dan talikai Allah subhanahu wataala cikin hikimar shi sai ya sanya mata mi wal jibala autada sai ya sanya duwatsu su kasance filiye ko ya kasance turaku su rike kasa ba ta yi menene ba doron go- doya ake cewa ta zubda mu kawai sai ya aje ta ta duba kaga yadda muke yi lil anam dan talikai ya ba mu dama a saman kasan da muke gidaje mu kare kanmu menene da zahi da sanyi mu shiga ɗakuna ya ba mu dama mu yi shirka a sama mu riƙe dabbobinmu mu zamna mu nemi abincinmu don talikai Allah ya ashe ƙasar nan an gane ko ya ashe ƙasar nan don mu ƙasa ta ishe ka kai ka gani menene ka ka ga girman Allah subhanahu wa ta'ala ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرج الارض ولا تبلغ الجبال طولا baka isa ka yi mi ba daga cikin wasiyar Luqman yace kakka yi tahiya akan kasa kana kwaboro baka isa ka rusa kasa ba ko mun taba ganin wani ya wuce a ce ga kai da san wani tattanin ya wuce ka duba ka gani kasan taka da muke mu yi komi mu yi gudun mu mu yi menene mu sassaka mu yi amma tana nan Allah ya ce lil anam dan talikai yawan da ita an gane ko ƙasa kenan Allah subhanahu wataala ya ce daga cikin ƙasan nan ni'imar da ya mana a cikin ƙasa na'am fiha fakihatun a cikin ƙasan nan akwai menene fakiha fawakin ƴaƴan itace fruit ƴaƴan marmari an gane ko Allah ya zuba mana su Allah ya ce fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam da kuma wato iyan dabino ma'abota kwamso ma'abota salka ka gani ko in aka ce kim kamar na hannun riga kimmun shine ake kira da kim to su ai kaga arlulubaske zaka ga akwai wasu wannan alulubaske eh, wasu kayan wannan kamar su dabinan za su huto misali da farko za su huto a dunkule a kumshe an gane ko kuma su saliha ne zaka iya cin su a suna danye zaka iya cin su a suna busashe zaka iya aje su ka dakhara ni'ima Allah subhanahu wataala ka yi noma ka ashe su zamna lahiya an gane ko ka zo ka ci ka ci furwi kala kala Allah subhanahu wata'ala ya yassare mana a cikin kasar nan ka shimka kawai ta huto ka shimka kwaya ɗaya ta baka kwaya nawa ta baka kwaya dubu nawa ka duba ka gani ta baka kwaya ɗari nawa haka ne wannan kenan horewa Allah subhanahu wata'ala da ya mana kenan a dangance da kasa da kuma abubuwan da dubban mu iya gano su wannan Allah subhanahu wata'ala kaɗai ya san su wanda kuma ƙasar nan ita ce cewa ta zama menene makomanmu wanda ita ce mafaranmu kuma ita ce makomanmu wanda ƙasar nan ita ce da Allah subhanahu wata'ala bai kaddara ba zan bi iya abin ne mutum in ya mutu da yanzu duniya ta take a ce mutum in ya mutu ba a ba mu damar mu binne ba a cikin ƙasa kawai in mutum ya mutu sai Allah ya ba da dama a ce duk wanda ya mutu ku aje ku yi ta ajiya da ya kenan kaga ai ni'ima Allah subhanahu wata'ala ce da ya ba mu kasan nan wada ahalil anam fiha fakiyatun wa nakhl zatul akmam sai Allah ya ce mi wal habbu zul asfi war raihan daga cikin wannan ni'imar da Allah ya ba mu sai ya ba mu kwaya kwaya ma'abociyar mi komso ma'abociyar kaikai wadda sai an sakake an huddo ta daga cikin kaikai wadda kaga in ka barta a cikin wannan kaikan nata zaka iya aje ta shekara nawa shekaru da yawa tun daga wannan dan annabi yusuf muka gane an gane ko fama hasattu fazaruhu fi sunbulihi illa qalil abinda kuka girbo ku bar shi cikin wannan din shi zangar ne shi bai komi an gane ko bai komi yana cikin zangar ne shi wannan kenan kwaya kala kala kaga kwaya misali kwaya shinkafa kwaya kaza sai ka sissike kwaya alkama Allah subhanahu wata'ala ya ya hore mana ita war raihan da kayayyakin itatuwa masu kamshi misali ka ɗauki ka gani mant in ka sha ta zaka ji daɗi zaka ji ƙamshi war raihan an ce raihan kamar ka ce su kayan amarya su manta fefe ne masu kamshi Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana su a cikin mi da fulawoyi kala-kala a cikin duniyar tamu mun gane ko sai Allah ya ce mi da Allah ya sake zano mana wannan girman ubangiji ya zano mana menene eh, girman shi da kuma ni'imomi da kaɗan daga cikin ni'imomin da ya mana sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fabi ayi ala rabbikuma tukaththiban da wasu ni'imomi ne na ubangijin ku ku mutane da aljannu kuke karyatawa duk ni'imomin nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya maku wane ni'imomi ne kuke karyatawa wacce ni'ima ce ba ku gani zahiri a kanku ba an gane ko a cikin ni'imomin nan da aka zano wacce ni'ima ce zahiri ba ku gani a kanku ba sai da aka maimaita ta a cikin suran nan so nawa so talatin da ɗaya annan muhammad ya- a- a- wa in kan hadisin hadisi ne garibi ne an gane ko hadisi ne garibi hadisin jabir cewa Jabir ya ce annabi Muhammad ya karanta mana wannan surai sallallahu alaihi wasallam suratul rahman har sai da ya ida ta dukanta hatta khatamaha da ya ida sai ya ce ya aka yi wai ban ni ganin ku kawai an karanta kowa ya yi shiru hadisin garibi ne annabi yake cewa ya nike ganin an karanta suratul rahman kowa ya yi shiru na'am an karanta ta duk kun yi shiru annabi ya karanta ta duka gare su Jabir bin Abdullah duk sun yi shiru sai ya ce lijin da ahsan minkum raddan ya aka yi aljannu suka fi ku mai da amsa daidai an gane ko mutane ku- an karanta kowa ya shiru ya aka yi aljannu suka fi ku ba da amsa ai yanzu kaga wannan tambaya ce aka muku da wani ni- wani ni'imomi ne na ubangiji ko kuke karaitawa ku mutane da aljannu kuma an yi kyale a shine rasulullah ya ce aljannu suka fi mu wato ba da amsa hadisi ne garibi an gane ko fi aqwala al hadis an gane ko shine sai annabi yake cewa ma qara'atu alaihim hazihi al aya min marra illa qalu wannan aya fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban ban karanta musu ita ko so ɗaya ba sai aljannu sun ce mun ce ta zo su 31 ko kowane lokaci annabi in yace fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban wasu ni'imomi ne wai aljannu da mutane kuke karyatawa sai su ce mi sai su ce wala bi shay'in an gane ko min ni'mati rabbina nukazzib falakal hamdu sai su ce wallahi babu wata ni'ima da ubangijin mu da muke karantawa ubangiji mun gode maka kashi amsar da aljannu suke badawa su ce babu mi wallahi babu ni'ima ko ɗaya da muke karyatawa ta ubangiji tabbas ubangiji ya mana ni'ima to ubangiji mun gode ma kenan menene amsai a gode ma ni'ima Allah duk in Allah ya ma ni'ima ka gode mai Allah ya ce la in shakartum la azidannakum in dai har kuka gode zan ƙara muku akwai wani da ya ce shi wallahi in ba dan godiya Allah ba ta kasance ibada ce da ya hasa godiya kusan me yasa saboda shi kullun ƙara mashi aki kuma an ƙara mashi kuma sai yayi godiya kuma a ƙara alƙawarin Allah shi kuma abin ya fara mashi yawa ya ga to kuma in ya bari ya bar mi ibada dole sai ya ƙara shi yasa yanzu ko gobe in kana son kai wallahi ana ana tasbihi da alhamdulillah kawai ka tsaya ka kalli Allah mai yama Allah ya baka lahiya alhamdulillah Allah ya baka ji mutum nawa ne ba su ji alhamdulillah Allah ya baka gani mutum nawa ne ba su gani Allah ya baka Allah ya baka Allah ya baka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wannan ke ga ana nuna mana lokaci yayi nan ya kamata mu tsaya ko fata abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma da muka yi karamcin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirazan mu muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ida sa mana wannan Ramadan muna masu imani da neman lada Allah subhanahu wataala ya sanya muna cikin diyon daddun kowane dare daga cikin wannan wata Ramadan Allah ya kai mu lailatul qadr lahiya ya amsa mana a cikin ta Allah samari wanda basu samu ba su kai aure Allah ya aurar da su wanda kuma basu da sana'a Allah subhanahu wata'ala ya basu sana'a daidai da su wanda suke da sana'a daga cikin mu da aiki Allah ƙara zamnar da su cikin sana'o'in su lahiya da sabon arziki da aiki mai yawa Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin ربنا اقض حوائجنا وحوائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا واقض حوائج كل من له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم وحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم تقبل منا يا ارحم الراحمين وتب علينا يا عزيز يا جبار يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من اتقاء ليالي شهر رمضان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا اكرم الاكرمين اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نستعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته